الرقم الثامن معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس العالم الرباني أبو عبد الرحمن الأنصاري الخزرجي شهيد العقبة وهو ابن ثمان عشر سنة أو دونها وشهد بدرا والمشاهد وكان من نجباء الصحابة وفقهائهم وألبائهم رضي الله عنه قال محمد بن سعد كان معاذ كان معاذ بن جبل رجلا طوالا أبيض حسن حسن الثغر عظيم العينين عظيم العينين مجموع الحاجبين جعدا قططا قلت حدث عنه أنس بن مالك وأبو الطفيل وأسلم مولى, مولى عمر والأسود بن هلال والأسود بن يزيد وأبو مسلم الخولاني وأبو وائل وأبو بهرية السكوني السكوني عبد الله بن قيس والصنهاجي والصنابجي وعبد الرحمن بن غنم ومالك بن يخامير ومسروق وقيس وقيس بن أبي هازم ويزيد بن أميرة الزبيدي وطائفة وفيهم من وفيهم من روايته عنه منقطعة وقد قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا معاذ والله إني لأحبك وعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ وعنه عليه السلام يأتي معاذا معاذ يأتي معاذ إمام إمام العلماء أمام العلماء برتوى إسناده مرسل قال ابن مسعود كنا نشبه معاذا بإبراهيم الخليل عليه السلام بإبراهيم الخليل عليه السلام كان أمة قانت قانتا لله حنيفا وروى شهر بن حوشب أن عمر رضي الله عنه قال لو استخلفت معاذا فسألني عنه ربي عز وجل لقلت سمعت نبيك صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن العلماء إذا حضروا ربهم كان معاذ بين أيديهم رتوة حجر وقال أبو مسلم الخولاني دخلت مسجد حمص فإذا فيه نحو من ثلاثين كهلا من ثلاثين كهلا من الصحابة وفيهم شاب أكحل براق الثنايا ساكت فإذا امتروا في شيء سألوه فقيل لي هذا معاذ ورواه شهر بن حوشب عن ابن غنم عن آئذ الله بن عبد الله أنه دخل المسجد أول خلافة عمر وفي الحلقة شاب شديد الأدمى وصيء وضيء هله المنطق وهو أشبهم سنا فإذ وهو أشبهم سنا فإذا اشت فإذا اشتبه عليهم شيء ردوه إليه ردوه إليه وروى أيوب بن يسا بن ثيار عن يعقوب بن زيد عن أبي بهرية قال دخلت مسجد همس فإذا بفتى جاءت قطعا حوله الناس إذا تكلم كأنما يخرج من فيه نور ولؤلؤ فقالوا هذا معاذ بن جبل قال أبو عبيد في الأموال أخبرنا عبد الله بن صالح أخبرنا موسى بن علي موسى بن علي عن أبي عن عمر قال خطبهم بالجابية فقال من أراد القرآن فليأتي أبين ومن أراد أن يسأل, أن يسأل عن الفرائض فليأتي زيدا ومن أراد أن يسأل عن الفقه فليأت معاذا ومن أراد أن يسأل عن المال فليأتني فإن الله جعلني له خازنا وقاسما قال صفوان بن عمرو الراشد بن سعد عن عاصم بن حميد السكوني أن معاذا لما بعثه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن إلى اليمن خرج يشيئه ماشيا تحت راهلته ثم قال يا معاذ عسى ألا تلقاني بعد آمي هذا ولعلك تمر بمسجدي وقبري فبكى معاذ آسفا لفراق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لا تبكي البكاء من الشيطان سمعه أبو اليمان منه قال مأمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب عن أبيه قال كان معاذا شابا سمحا جميلا من أفضل شباب قومه وكان لا يمسك فلم يزل يدان حتى أغلق ماله كله من الدين فطلب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يسأل غرماء غرماء أن يدعو له فباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماله كله في, دين في دينه وقام بغير شيء حتى إذا كان عام الفتح بعثه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى طائفة من اليمن أميرا ليجيره الحديث قال أنبأنا المسلم بن محمد وغيره قالوا أخبرنا الكندي أخبرنا الشيباني أخبرنا الخطيب أخبرنا محمد بن عبد الله بن أبان الهيثي الهيثي إملاء سنة ست وأربعين وأربعمائة قال أخبرنا أبو القاسم علي بن محمد بن موسى الأنباري ولقبه حسن قال أنبأنا يحيى بن أبي طالب قال أخبرنا أبو النضر عن الأشجعي عن سفيان عن حسين عن رجل عن معاذ بن جبل قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا أفطر الحمد كان كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا أفطر الحمد لله الذي أعاني فصمت ورزقني أعانني فصمت ورزقني فأفطرت استشهد معاذ في الطاعون بالأردن في سنة ثمان عشر وله خمس وثلاثون سنة تقريبا رضي الله عنه
نعم جزاك الله خيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه آه هذه الجولة لكتاب آه تذكرة آه الحفاظ للإمام الحافظ أحمد بن محمد بن عثمان الذهبي رحمة الله عليه يقول الحافظ الذهبي محمد بن أحمد الذهبي يقول في ترجمة الرقم الثاني معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس العالم الرباني أبو عبد الرحمن الأنصاري الخزرجي شهد العقبة وهو ابن ثمان عشرة سنة أو دونها وشهد بدرا والمشاهد كلها من نجباء الصحابة وفقههم وألبائهم wannan shine a takeice nasabar Mu'azu dan Jabal dan kabilar Khazraj ne da shi aka je Aqaba wato wannan taro na wato karɓar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan ya dawo Madina sannan ya je Badar da dukkanin yaƙe-yaƙe sannan ana kallon shi a cikin Nujaba yani kibar manya masu daraja wujuhun nas wa min al-fuqaha cikin malamai wa min al-ba'i wato masu hankali masu mutum ne mai hankali an taɓa wani mutum a nan ƙasar da ya ce mu'azu wai ba malamin fikihu bane aka yi ta tataɓurza kada ji malamai na gaskiya ga abin da suke fada da gaskiya abin da ya fara fada ya ce wa fuka ha'ihim malam fikihun sahabbai ibn eh ulul albab na'am alibba'i jam'in Allah jam'i ne na kasara na'am wa muhammad ibn sa'ad sahibul sira yaqulu kana muhammad ibn jabal rajulan tiwalan dogo ne abyada hasan sagar yana da wushirya mai kyau shine as-sagar azim al-ainain da manyan idanu majmu' al-hajibain wanda giran idan shi sun hade da juna ja'adan mai gajeren gashi irin namu na bakake fata shake ce maja'at kitata ya diddunkule azan su a gashi larabawa asali mai zuba ne mai zuba haka mai yawa da zai zuba aka fada to shine gashi na kwarai an yi zama kitat kuma ya zama irin namu kenan shi zabi yake cewa daga cikin ɗaliban mu'azu akwai wasu cikin sahabbai musamman irin su anas dan malik su abu tufail akhiru sabati mautan su aslam da al-aswad ibn hilal da al-aswad dan yazid da musul khawlani duk waɗannan muhadramu ne haka abu wa'il da abu bahariya as-sakuni da abla ibn qais al-saha as-sanabiji shima as-sanadihi shima shima muhadram ne da abraman ibn ghanmin mukhtalafun fi suhbatihi da abla ibn yukhamir masruq ibn al-ajda qais ibn abi hadin wanda yana daga cikin manya-manyan tabi'ai yago madina ba a ma gama makokin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba zaka shi kadai ne aka ciya da riwaya daga dukkanin al'ashara ko da su Abu Hazim da su Yazid ibn Umairata waɗannan duk manyan tabi'ai ne su da ɗalibansa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mushi ta kalma wadda kowa zai iya bada duk abin da ya mallaka ma ya same ta Nabi ya ce mishi na rantsi da Allah ina son ka wa'azu to me za a ga me kuma shi wannan a duniya ma tukunna shine mai nan mai hadisin nako ya mu'adhu inni uhduka la tad'anna dubra kulli sati an taqulu allahumma inni ala dhikrika husnika wa shukrika husni ibadatika sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa shaida da cewa ya fi kowa sanin halas da haram a cikin wannan al'umma haka nan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi mursali amma isnadin kyakkyawa ne mursalin yace ranar alkiyama mu'adhu shine limamin tawagar malamai zai zo gaban su bitar tuta bitar bitar bitar wata ko biratwa amin biratwa ratwa shine ramiyata hajar kaman a ce mita daya haka tsakanin shi da su yana can gaba suna biye shi suna biye da shi ibn mas'udin yana yawan fadan wannan yace kana mu'adhun ummatan qanitan lillah sai a ce alaga ta malan kana ibrahimu dai fala fala fala fala yughayyir yana sane yake faɗa ba wai kuskure bane ba yana karanta ayat bane a yana tamassuli dinga cewa kana mu'adun ummatan qanitan lillahi suna kwatanta shi da sidna ibrahimu alaihi salam wajen fi hadihi wa fi imamatihi wa fi tauhidihi wa kaza shar ibn haushab yana riwaya daga sidna umar cewa umar lokacin da aka ji masa raunin nan da ya ta tunanin wa zai sanya wa halifan musulmai sai ce inda zan ba mu'azu ce da shi kenan in Allah ya tambaye ni ya ce me yasa ka ba mu'azu sai ce na ba wa mutumin da na ji manzanka ya ce ne yana gaba da dukkanin malamai yana alkiyama ce inda zan ba abu ubaida Allah ya tambaye ni me yasa ka ba wa ne da sun ce na ba mutumin da annabinka ya ce amintacce ne a cikin wannan al'umma su wannan na ga a siyasance ai zai iya mutane amfani ko cewa an ka jefa wani ƙura'a za a tambaye ka me yasa ka jefa mashi kenan umar yana da wannan tunanin cewa duk in ya ba wani shugabanci in ya ba wani damar shugabanci to wannan damar da ya bayar huwa mas'ulun anha amama Allah na ga wannan zai mana zai samu dawo cikin tattaimu akan ya muke zaben mutane ko suwa muke jefa ƙuri'unmu so wannan da yake nan a musul kaulani yake ba da labarin cewa ya shiga masallacin hims hims ayin da gari kenan da wannan suna nashi a ƙasar suriya ya ga tarin sahabbai sun kai su talatin suna kewaye da wani kahalan wato wani kamar a ce bai ake ce mashi ne ma saurayin matashi ne ko ake cewa saurayin dattijo me kahal ne da hausa dan ƙasa da shekara arba'in da biyar tsakanin talatin zuwa arba'in da biyar shine kahal shi ba dattijo ba kuma ba yaro mara saiti sosai ba matashin dattijo kenan ko watakila za a ce matashin dattijo wato mutumin da ya yi hankali ko bai shiga cikin cikakkun tsofaffi ba to suna kewaye da shi duk wata mas'ala in suka kai suka kawo a ra'ayin shi suke tsayawa in an yi sabani sai a ce algafata malam me zaka ce sai tambaya ce waye wannan sai aka ce mishi wannan shine mu'azu dan jabal sahabbai isu isu sun yadda da karatunsa ya sake cewa aidullah ibn abdullahi shi ma ya ce ya shiga masallacin ainihin wato kufa masallacin kasar hims a zamanin sayyidina umar ya ce sai ga wani matashi wanda yake shabun sharidul adma mai fari adma shi ne wanda yake haske sosai wadi'un yana da walƙiya hulwal mantik mai daɗin magana wa huwa ashabbuhum sinnan yafi su kuruciya sauran fa idan shi taba alaihim shay'un radduhu ilayhi sai sai ka sagano da sai su kuma zuwa gare shi haka dai ake ta bada labari an ganshi yana yana karantawa ko da yaushe a cikin zafin al'amwal na abu ubaidin alkasin ibn sallam kitabul amwal shi ne ya ruwaito da isnadinsa zuwa ga umar cewa umar ya musu hudu ba a aljabiya wannan mashahurin wuri da umar ya ɗaya hudu ba yana ƙasar falasino ya aisu sai umar yake cewa a cikin ku wanda da yake so ya koyi karatun wato ƙur'ani ya tafi gun ubayyu mai son ya koyi karatun gado ya tafi gun zai ɗan sabit mai son ya koyi ainihin wato fiƙihu ya tafi gun mu'azu wanda kuma yake so a bashi kuɗi a cikin aljihun gwamnati to ya zo nan wajen umar a wannan shine division of labor kenan ko yana nuna cewa su ma sun yi da takhassus kowa a kuma mishi da abin da aka san ya kware akai kuma kai karka shiga abin da ba kware akai ba umar da sai ya ce duk ku zo waje na akan waɗannan abubuwa amma kowanne ya faɗi wanda yana da shira daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan cewa wannan harka harka sace Safwan ibn Amr ar-Rashid ibn Sa'd an Asim ibn Humayd as-Sakuni anna Mu'adhan lamma ba'athahu an-nabi sallallahu alaihi wasallama ila al-Yaman kharaja yushay'u wannan shine gani na karshe da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya masa ya fito ya raka shi mashiyan da kafarsa ta hata rahilati shi kuma Mu'adhin yana kan abun hawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana tafiya da kafa ثم قال يتي يا معاذ أسى ألا تلقاني بعد عامي هذا شي بذاك داو إن كداو بذاك غني با ولعلك تمر بمسجدي وقبري إن كداو بذاك مسلاتين نان باني da kuma kabarina fa baka mu'adh asafan li firaqi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa qala la tabki albuka'u min ash-shaytan kada kuka kuka daga shaytan ne sami'ahu abul yaman minhu yani min safwan ibn amr to a mu'azu yana da wata ɗabi'a da ta faru da shi na ji mun taɓa yin wannan karatun cewa wa kana la yumsiku bai da tattali shine ma'anar la yumsiku bai da tattali yana abin da ake kare suna albazaranci da ya samu kuɗi kashewa kawai yake ta sadaka ya kyauta ya ci ya sha yana da wasu ƴan uwa marayu ya ta ba su shine ma'anar kana mu'azu la yumsiku kullu an indakum khaza'in rahmat rabbi idan la'amsaktum khashyatal infaq shine wannan al-imsak idan la'amsaktu wannan aya tana da ban tsoro wallahi kullun kada ta sai na sai na ce wato Allah ya san mu ji abin da Allah yake cewa ya ne farko law antum tamlikuna khaza'ina rahmati rabbi idan la'amsaktum khashyatal infaq wa kana al-insanu qatura kaji kada gajin qatur ka san ba su mace mai daɗi ba kuma ka yi larabci ba Allah ya ce da mutane da su suka mallaki taskokin rahama Allah wala da rikiya za su dinga ba su bayan wasu irin yanzu numfashi da hasken rana da hasken wata da duk abin da Allah ya bamu da basira da Allah yake rabawa mutane da hankali da Allah yake rabawa mutane da tausayi da haƙurin Allah da arzikin Allah da ruwan sama waɗannan su ne khaza'in rahmatin rabbi Allah ya ce da tattarewa za ku yi wallahi ba za ku ba kowa ba saboda tsoron kai ya ƙare khashyatul infaq Allah ya ce da mana ada akwai ruwa to ba ganin duk abin da Allah ya ara wani sai ya rike ya hana mutane sai sai ya ki bayarwa sai an biya ko ka biya din mago network din nan sai a rike shi jama'a wutan nefa a rike ya shi ne sattu hashetul infaq ba za a saki ba wani ma ya rike mutan gidan shi yana da abinci a sto amma la'am sattu kashetul infaq ka a cinye mai masara ko ko shinkafa ko taliya ya dinga aunawa ko yana kirga yawan tiyoyin da ya ba su Allah shi kyauta to amsaktum muke magana kana la yumsiku ma'azu bayi da tattali da haka falam ya zal yudan bai gushe ba yana ta cin bashi ya ci ya kewa wannan kyauta ya ba waɗancan marayu ya taimaki wanda likafani wani ya mutu ana bin shi bashi sai sake cin bashi ya biya har bashi ya tarin mai akan shi hatta aglaqa malahu kullahu kudin shi zai kare gaba kida min ad-dayn saboda bashi ana nan sai masu bashi suka hana shi sakat masu ba da bashi bankuna kenan za a ce ko suka hana shi sakat a garin Madina suka kai karan shi kuma Allah sai sallama suka kaza suka kaza wannan babban malami ne jama'a da aka kama ki daga wani malami yana da cin bashi to da aka yi haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ku zo a yi sulhu ku zo a yi mishi auctioning za a sai da kayayyakin shi a biya ku annabi ya sai da gidansa ya sai da dokinsa ya sai da takobinsa aka sai da komai nashi ba a bar shi da komai ba sai abin da kawai zai ishe shi rayuwa duk da haka aka ce iya abin da aka biya bai fi rabin bashin ba kamar 50% to kasan masu kudi wala to sai su ragage ne sai suka ce to ya manzo Allah yaushe za a biya sauran nabi ya ce wallahi ba za a biya ku sauran ba abin da kuka samu ku hakura ko nirmar sa imani ne kenan ko nabi ya ce a ba wani biyan ku da zai ku yi hakuri in ya samu nan gaba ya biya ku amma ba magana alkawari eh domin abin da Allah ya ce kenan ko a a a menene karshen karshen bakarar nan eh in kana zu usratin fa naziratun ila maisara babu ajalin musamma maisara har ya samu wadata da za ku yafi kuma da yafi shikenan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi to yanzu abinda za a yi bari a samu maka aiki shine aka da shi gwamna aka tura shi Yaman dan ya canza environment kuma ya samu abin yi ko ya dan farfado da tattalin arzikin shi domin zai ci gaba zama a Madina akwai matsala za a yi tunna shi a ce ga wannan da aka kwace komai saboda bashi ko za a yi ta nuna shi zai dinga jin ash'uru bin zamb ash'uru bin naqas mun tana hadisin wancan na cikin sai muslim wanda ya buya ana bin shi bashi ya ce ma dan shi ko an zo ka ce bana ana zuwa kuwa dan ya ce baba na ya buya ce a ce baka a ce baya na sai wanne ya kwalla ihu ya ce na san kana ciki wallahi ka fito wannan fita sabai ne da ba su kai babalanta wasu mutane ya fito ya ce ya za ka mu haka ya ce to ban da shi ya kake so umma ci ta sai ka ga mun baka da shi shi yasa annabi sallallahu alaihi cikin hadisin muslim yake cewa man nafasa an akhihi gharimatan wanda diya rage wa abokinsa dan uwansa bashi awwada'ahu anhu ko kuma yace je kana yafe maka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kana fi dhillillahi yawma la dhilla illa dhilluhu ce wannan yana cikin inuwa Allah al'arshin Allah ranar da babu inuwa sai ita kana ba mutum bashi lokacin biya ya kasa biya kace to shikenan sai yaushe zaka biya sai sai kaza ka Allah ya kai mu wata na kuma ka gare har yanzu ya kasa wani eh nafi maka bashin nan ka zauna ya da wahala sannan wani hadisi kuma Allah sai sallama yake cewa wanda bi ya bada bashi bayar da bashi kai ka ba mutum bashi dan ka taimake shi to za a dinga ninka maka ladan da aka saba bayarwa na dukkanin ayyuka an kai su bonus din bayar da bashi kenan in kai sallah mai yakon 27 din nan 54 kenan ko in kai azumi mai yakon lada da zai nisanta fuskar ka shekara 500 to shekara 1000 kenan komai duk aikin da kai za a ninka maka ladan shi in kana ba musulmi bashi kai kuma ka ci ka ci bashi ba kar ka ci to shikenan tunda an ce bashi akwai falala ga masu bayarwa bari mu kuma zai mu ta ci kai kuma bala'i ne gare ka sai ya zama dole a takeice mu'azu dan jabar ya samu wannan matsala shikenan yace fa ba annabi sallallahu alaihi wasallam malahu kullahu fi dini fi daini wa qama bi ghairi shay'in haka yake zikau bai da komai hatta idza kana amul fati ba'atha annabi sallallahu alaihi wasallam ila ta'ifatin min al-yamani amiran akan dashi commissioner li yujirahu dan alijbirahu dan a tada mai da kuma da shine aljabar aljabar shine kamar ban ake ma dauri in mutun ya kare shine jabar dan a me za a ce ne kenan a tada shi a saman mishi abin yi dan ya zama ya zama kolo ya kuma cikin al-sufa gashi kuma dan Madina ne dan dangi dan komai wannan yana nuna cewa bashi abin ka kiyaye shi ne dan zai iya mai da kai wato wato akai ka gaban alkali zaka iya rasa duk dukiyarka kuma za ka iya kasa zama garinku sannan kuma kenan kana iya ka bar garinku ka je wani gari in ka kana da matsala ga garinku musamman ta bashi ba wai ka gudu ka kibiya ba ka biya tukuna sai ka bar garin sannan kuma su kuma masu bin ka bashi ya kamata su gane duk abin da suka samu da shi za su yi hakuri kasu ce sun samu duka ba in aka riga aka shiga gaban ka a bashi ba sai sai hakuri ba a wannan zamanin da yan kasuwa sun san haka alhaji awwal ku ne ku ne kuke fama da mu talakawa mu dauki wannan mu dauki wancan ya ake ciki yanzu littafin bashi ya cika nasa ina malam jaro haka zaka shi ma ta complain wanda ya dauka bibiya ba wanda ya dauka bibiya ba makaranta ma ta dauka ba ta biya ba principal ya dauka bibiya Allah shi kyauta قال أنبانا مسلم ابن محمد وغيره قالوا أخبرنا الكندي قال أخبرنا الشيباني أخبرنا الخطيب ya kawo isnadin har ƙarshe cewa alhamdulillahi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗan alhamdulillahi a'anani fa sumtu wa razaqani fa afarri isnadin bai tabbata ba mu'adh ya rasu ne a ba'un a shekara ta 35 a sorry shekara ta 18 bayan hijira shine ta'umu amawas kana ko ta'unu amawas a wannan lokacin ya rasu shekararsa talatin da biyar ko ƙasa da haka da hudu ko da biyar bai kai shekarun girma ko shekaru masu yawa bayar su Allah ya gafarta mishi sa'ad ibn abi waqqas radiyallahu anhu malik ibn wahab ibn abd manaf ibn zuhra ibn kilab al-amir abu ishaq az-zuhri al-badri al-ashari ɗaya daga cikin badariyawa ɗaya daga cikin goma ɗin na yan aljanna ba zuhure ne cikin ƙuraita cikin mutanen madina a mutanen makka amin banu zuhra awwalu marra ma bi sahmin fi sabilillah rawa anhu banuhu amirun wa muhammadun wa mus'abun wa ibrahim wa umaru wa aisha duk wannan yayin shi sun yi da gare shi wa qais ibn abi hazim wa sa'id ibn al-musayyib wa alqama wa abu usman an-nahdi wa mujahid wa ayman al-makki wa khalq aslama wa ibn 17 sana shekar 17 musulunta wa kana qasiran ghalizan ja'adan ash'ar al-jismi adama afsata wa qila kana tawilan kaji kuma wani sabani wannan dai shine mashahurin cewa gajere ne ka kaura irin irin irin gadangadin nan wanda ba kai saka ture shi ba eh babban mutum ne sosai mai jiki rawana fi wal qari an waladil lisanin an abi qala aslamtu wa ma fi wajhi sha'ra ce na musulunta ina shagiri na wa qala ibn al-musayyib samitu sa'adan yaqulu makastu layali wa inni la thulusul islami nayi wasu dararraku ni ne ɗaya bisa uku musulunci wa qala sa'adu قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارمي فداك ابي وامي يوم احد وكان سعد مجاب الدعوه wannan ya tabbata a tarihi cewa da yayi addu'a kamar yankan wuka shi yasa Umar yake ce mishi don Allah ka mun baka addu'a lokacin da lokacin da Umar yasa aka daki wani dan shi ya fito ya fushi yace kai kasa aka daki dana sai daga hannu aka shi ya hakuri ya hakuri zo karama zo karama bai ai kuwa ya san kisa wancan na kufa din nan ko da suka mai sharri to sa'adu kuma da gaskiya bane tabbata a tarihinsa mutum ne mai saurin fushi yana da saurin fushi yana da saurin harzuka akwai wasu da suka mai wata wata rashin rashin mutunci za a ce kenan ko wanda banda wancan da ya mishi wannan magana akwai wanda ya taba zuwa shi ba ya gaggawa mishi magana sa'adu ya mai kaca kaca ce shine yake ba da labarin cewa mu da muka je jihadi muka sha wahala muka sha yunwa har muka koma muna cin ganye kamar yadda awaki suke cin ganye yace muka dawo muna yin kashi irin na akuya saboda wahala yace kai yanzu zaka zo ka gaya mun wata magana a musulunci saboda fushi da yake gaya mishi wannan ba yana mishi gori ko ko nuna shi shi isasshe bane amma yana da saurin fushi ne yana da manaqib jamma eh yana da futuhat komanda ne kuma ya taba addu'a ma suka wuce ta sama ruwa basu basu basu lime ba mujabud da'awa ne in yi maka adda kamar yankan wuka Allah ya kara masa yadda ya daga cikin mutanen da suka ita zal fitna ta walam yuqatil ma ali wa muawiya thumma kana ala ali yaghbatuhu ala zalika bai yaki tare da muawiya ba bai yaki tare da ali ba kuma ali ma yazo yana mushi ina ma da a ce ni ma ban shiga yakin nan ba yadda baka shiga ba ya kai sa'adu ali yayi fatan ina shi ma a ce yayi irin zurfinta ne irin na sa'adu a lokacin da za a yi yakin nan فعنه أنه قال لله منزل آه نزله سعد لله منزل سعد نزله سعد وابن عمر عمر سيدنا علي yana cewa alherin Allah ya kai ga masaukin da Sa'ad da dan Umar suka sauka dukan su ba su shiga fitinan nan ba la in kana zamban innahu la saghir kin shiga yakin nan da suka yi in kuskure ne kankani ne wala in kana hasanan innahu la azim in ko aikin kirki ne to mai girma ne mu kuma shigan da muka yi shine zanibi kenan to wani abin mamaki shi kuma ibnu umar shi kuma ya dinga nadama me yasa bai shiga ba haka dan adam yake su su umar da su sayyidina ali da suka shiga yakin suna nadama ina ma da ba su shiga ba shi kuma ya dinga nadama ina ma da ya taimaki aliyu akan yakin kamar yadda zaka ga yanzu sai wani ya zama likita yana jin haushi ya bata lokacin shi me yake me ya kai shi zama likita kai kuma kana nan ka fafutuka ka ina ma da a ci likita nayi haka nan adam yake ya laisa na mitla ma uti ya qarun innahu la duhadan abid wallahi ni da ban so a ce education nan nayi ba ina ma a ce ni ma doctor ne dakan kuma yana can yana kai wallahi sun more malaman makarantar nan ba ruwan su haka Allah ya da adabu da ba kowa yana kallon abin da ɗaya yake da shi yana raina nashi kalla hadisin matan nan hadisi ummu zar'i zaka gana kowace mace a ciki tana burin ina ma da mijin wacce shine mijinta kuma mijin wancan shi ma da matsala sayyidina sa'd dan abi waqas قال قال الزهري إن سعدا لما احتضر دعا بخلق بخلق بخلق جبة صوف يسا أنك وتسعوه ريقا تأبن أنت ألويو وقال يتي كفنوني فيها فإني قاتلت فيها يوم بدر شوانا سعوه ريقا إتنكي سول كفنينا إتنكي بدر وإنما خبأتها لهذا na koye ta ne da wannan rana wakila inna tarikatahu kanat mi'atay alf dirham wa 50 alf dirham wa kana qad itazala fi qasrin banahu bil aqiq sanata 50 wa 50 wa humila ila fudfina bil baqi kusan sa'adu ya ya ya so ya mutu tun da wuri bai mutu ba ko annabi yake mishi innaka eh wanda sanda yace zai zai sadaka da yawa da yin menene ma ina ɗalibika zaman da yan tafi abika qaumun wa yadura bika akharu to bai mutu ba a lokacin shi ya so ya mutu a lokacin ya bawa aishi dukiya ya sadaka da sauransu to daga baya kuma ya rayu har ya haifi ƴaƴa da yawa kuma har ya arziki kuma har ya mutu ya ba musu wannan ma dudin gadan kaji dirhami 200 da dirhami 50 to yana son kuma gina gida mai kyau ya taba gina gida mai kyau a Kufa sayyidina Umar ya sa aka kona wannan gidan amma daga ya sake gina wani domin ya halasta gare shi ya sake gina wani al'aƙiƙ a nan ya rasu al'aƙiƙ yanzu ya zama cikin garin madina ba to da ya rasu kuma aka ɗauke shi aka kai shi a nan baki'a wannan makabarta ta madina a nan yake kwance allah ya mashi rahama allah ya mai gafara allah ya mashi ƙara mai dashi da sauran sahabbai da sauran mutanen kwarai da mu saurara nan sai allah ya kai mu darasi na gaba insha allah sallallahu wasallam ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam assalamu alaikum warahmatullahi